أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum ya jama'atar musulmi gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddar mu a markaz ahlu sunna wal jama'a wanda ke mulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 18 ga wata na rabiul awwal hijira shekara 1441 wanda ya dace da 15 ga watan 11 shekara tara. a sati da ya gabata mun tsaya cikin surtun nahal aya ta tara kinan za mu tashi aya ta goma kayan ita akwai tambaya guda ɗaya kuma kamar zaman shawara ce a ta farko wani ɗan uwa ya same ni kayan shigo na ina ganin fahimtar da na yi abin kamar iya tada mai hankali ne na maganar cewa da ake ahalu sunna ke bayanin bida'a bida'a ko wani malami ne shurara ko ya ka yi ji alama sabon da fahimta ne ya ce ai ana suna cewa kuma kuna bida'a daga cikin bida aka jero wai hawan mota da wa'azi a radio da sele da dai gasar sun mikro duk bidoyi gasar kuma kuna yi wannan wasu ne aka jero cewa kenan muna bid'a to an wade wannan ina ga wannan tambaya duk da cewa iyawa sabon fahimta ne an wa abin da ake cima bida bida abin da yake da alaka da neman lada a wajen Allah abin da ake dan ibadar Allah don mu annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi shine Allah ya aiko a matsayin manzo ya karantar da mu da abin da Allah ke so aikin shi kenan ya karantar da mu ibada abin da yake ibada ake neman lada a wajen Allah shi kuma shi ne ce mana amila amalan lasa alai amalan fauraddu duk wanda ya wani aiki wanda ba mu muka ce bai yi ba a su in ya Allah Allah da ya bukata duk aikin da kai in dai ba ke ce kai ba to in kai ma ba karba za ka fala ne a banza kuma ka shaka shi shi na zaba kenan abin da yake da alaka da addini shine ake cewa bid'a da mai bid'a kirkire manzon da Allah ya aiko bai yi ba sahaban wannan ba su yi ba kudin tsakar rana ya wani ya kamata a yi shi ake da sunan bid'a ba hawan jirgi ba hawan mota mimi kuro an ce galada hawan jirgi kan dauce ga galadan mai kuro an taɓa ga maka galadan an kawo jirgi ko kawo mota ka dole shirme ne ba bid'a ce wannan wannan mu'amala ce annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo madina ya isko yan muje suna kilili su mutanen maka ba manoma ba ne ba musamman noman dabino sai ga ana kilili mai kilili ba kwasan kilili domin dabino akwai namiji akwai mata a zahiri sai an ɗauko abin da ya shayi na namijin an watsa an yi barbara a jikin na mace ta kunne ya ko ya yi ɗaya ƙanana bisa kumbura su ɗaya mai zaman dabino ya mai kilili sai da kilili barbarar dabino ake namiji da mace to sai manzana ce mutanen madina me yasa kuke wani su haka muke mun da binoyi to ta shi ne warkon wa mishi da yau gaba in karin ya kai wancan da ne ya koyi shi ke nan suka zikiri zikiri ba haka zo kaka ta zo da bino biyu ba lahiya ta ce ba kai kace ba zai ce a ya ce an tuma alam bi mun duniya kun haka da ta duniya ku kun sanin gamu to zo gamu wanda yake da yake da bino ba da zo ko na wanda bino ba kina wannan wani abu ne daban shi gaban duniya na wani abu na mu'amala kina haka mu'amala ba a cewa an yi bid'a kaza sai dai in ta kama shara a yi ne a ce haramu ne haka ne don da ce maka hawa inji hawa maganar hawa inji hawa jirgi mai kuro wani bai san illa saka ba kuma yan uwa kamar da na gaya muku sati da ya gabata wallahi mutanen wannan da yawa ka tausaya musu wallahi na gaya muku akwai wanda su da gaske suke yan wuri ban kuna kuma muna katon qur'ani Allah subhanahu wataala ke gaya annasun qur'ani afaman zullu su'a amali fara'u hasanan ya ce kadiba la ta kadiba shin wani abin tausayi a tafin zulun da su a amalin fara hasana wanda aka kawata mishi mugun aiki ya ce ga wannan aiki ne mai kyau akwai abin tausayi me yana kace Allah ya tuna mai sha waya waya mai sha Allah shi ke shirewa ya bata da wanda ke so ka kai mamaki sai ka mutum ya kan banna jira amma kuma shi ya ga shi ke kan hanya kuma akwai bata a giri karara dan wa hadan da manzon Allah kusan duk wata hudu ba sai ya fadakarwa inna kullu bid'atin dalala kullu ladin finna duk wa'azin da kine hudu wata hiyar kasha ya mu yau al'umma shi kashe dukkan bid'a bata ce dukkan bata a wuta amma an zo bid'a ce sai an yi hasana kaza a tawa a tawa hala ko abin da iya burge wasu suna ga abin yi ne ta haka Allah ce dama haka Allah yake ta ko amma mace za ka wata mugun aiki ya rinka ga aiki ne mai kyau Allah mun zan kashe rata rata nafsu alim hasarat kaka kashe kanka mana kaka damu da su kyale su kai dai gaba gaskiya gaskiya gaskiya ba ruwanka da wanda ya bace ba haka Allah ne shi kan Allah ce kaka kace kaka halaka da kanka ina da an wakurin kai da kai wazin ka ka hudu gaskiya ta rage ga mutum mai raman shari'a sai shari'a mana rabo shi kama da yake ibada ce ki hada ku ga wani haka yake gani an kawata mugun aiki iya ga mai kyau Allah shi da mu ta biyu kun dan wa iya magana da ma ta ka magana anan wani zai hana a radiyo masu ɗaukan waya kai tsaye don akwai masu shiga su laɓe daga radiyo su ɗaukan magana kaza kaza wani bayanin wancan gama na bayani ɗan uwa harka da'awa balle ta sunna ba mu da wani sai kirya ɓoye ba wani abu da muke ɓoyewa kuma yarda da abin da muke kira yarda da muka yi da shi ba kwalokwalo ba ne ba cuku-cuku ba ne ba sai muke buɗe waya da kowa ka haɗi ka haɗi ƙarya mu rushe ka yi gyara mu ɗauka me matsalar Allah gyara ɗan wa ba sama abin da ya kana wallahi wannan rediyo da muke yin kai tsaye aƙalla ko amfani mun kai shekara shekara ta ashirin da ɗaya ashirin da ɗaya ba yau aka fara ba shekara ashirin da ɗaya wanda ya san abin da aka fara abin malamai suke shiga don su ka cikas sama tambaya ba sama cewa fikin fikin malike ta muku harari idan ita kuma ka daka ta da kyau ba malike ba ma ba ma ta wasa ba suke suke tun kawo mu da bakan ya suka mun fiki ya ka haimu fiki haka suke ta yi haska dangana yan wani zai mai ake ba abin da ke zo kuma mutum ya zaki ba abin da ya sun yi sun yi suka daga suka bari malama sun ga cewa su ma su bude manyan waya su bude wayan awa guda a rika yi kaji an sun kuma wani wani bai kara komo wallahi bai kara komo wallahi wani awa da wani bai kara komo radiyan su bude wayan awa guda zai kuma da haka muka fara kuma insha Allah ba wani kayan koyo eh inda gyara mu dauka mu ina kuskure eh ba wani matsala addinin Allah ne ba wani aka nan sai rutu kuku mu gyara a inda gyara mu gyara dan ka karɓa nan bata mu rushe ta kura shi ne kurba wani kaku damu ta ko zagin mai ana ga annaba ma annaba aka zaga annaba aka zage shi aka ce mutunci haka nan an da kan da'awa ne wallahi ci gaba ne Allah ka ku gani alama aya ta goma
هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل من السماء ماء wannan uwa wani muka bayani irin surori na makiya na makka suna tabbatar ma da uluhiyya rububiya ta Allah ka san Allah ya maka irin ni'imomi da kaza da kaza da kaza saboda bautar Allah ba abu ne ba na zaɓi san ko ra'ayi ya kamata in yi a Allah haƙƙi ne gare shi cancanta ya abauta mishi da duk mai hankali ta yake je in joro maka abu kaza abu kaza abu kaza kai dai mai hankali ka sani wannan iya da girma wannan suna cikin irin wannan ayoyi Allah subhanahu wata'ala ya ce huwa allazi anzala min as-sama'i ma'an lakum shi huwa wa damiru huwa shi muna magana wa Allah wanda ake ake kira a kadaita da ibada Allah wannan shine anzala min as-sama'i ma'a shine ya sabakar da ruwa daga sama lakum wannan ruwan danku ko ake ma ruwa min sharabun wa minu shajarun fihi tusimun wannan ruwa da ake sarkawa daga shi kuke sha to in ba ruwa sun babu rayuwa eh babu ruwa babu rayuwa eh yace wa min kenan minu sharabun wa minu shajar daga cikin wannan ruwa da ake sarkarwa kuke da abin sha ruwa mai dadi abin sha kusa akwai ruwa mai zafi bai shayuwa ita waye dai kara bai maganin ta ba yace kuma itacen ma dai daga shi ne yace fihi tusimun daga wannan ruwa da ake sabkowa ta wannan itace kuke samun ciyawa ta kiwo dakta sadima eh sawun dan wani magana aka ce kiwo akan magana makiyaya annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya magana kiwo ko zakka yace fi kullu sa'imatin kaza me sa'ima dabba mai cin ciyawa ta bulus a musulunci yan wa'a zakka babu zakka a kiwon gida ko akuya ɗari biyu gare ka ko saniya ɗari ce kiwon gida ba shi zaka kusan har ko sa'ima annabi ke magana dabba mai cin ciyawa ta bulus ta daji kiwon kiwon gida wani ma ishe ka wani wani mari ba kiwon gida wani sun kiwon gida sai ka je ka kaciya ka bata kowa san riba ya je kun da ai to za mu tarbi shirin sai ya tsara abin manzana salama wanda ya dora ma zakka a dabbobi dabba mai zuwa ta tabbin shabulus duk take a gida ake ce ta babu zakka kanta manzala kai kira kan sa'ima dabba mai zuwa har malami na bayanin cewa ko da tana zuwa da aka auna misali a shekara abincin bulus da take ci wata hudu wata biyu wata bakwai tana cin na gida tana cikin layin da gida sai inda na daji da yawa amma kuma balin zai kiwon dare na maraya dai mafi yawa gaskiya a gida ta ci dusa ta ci harawa ko mai gashi nan dai a gida ake bata to wannan ba ta cikin zakka sa'ima ake magana ita take da zakka dabba mai zuwa cin ciyawa ta bidis ta dai yace daga cikin wannan ruwa da yake sauko ke samun kayan kiwo ينبت لكم به الزرع
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون
ka ji dai ni'imomin daban-daban a gaya maka wannan a matse a watsa a- a- a- a matse kalmar a wuri kuma a hawa faɗaɗa ta ta ne magana ruwa kun daga sama abin sha abin itace yanzu Allah zai jero maka wasu ni'imomi daga wannan ruwa da yake saukowa za a ambaci wasu daga cikin ni'imomin da ka sani yace yunbitu lakum bihi zara da wannan ruwa da ake saukarwa da shi ake tsoro muku azara duka ta zar dukkan shirka ciyawa hatsi dawa shinkawa duka azara shine azara wannan shirkoki da shi wannan ruwa ake tsoron ga dukkan shirkoki a yi magana shirka a jumlace ya ka ta zabi ku yi sai kan wata ita ce ta wasu zaitun da shi wannan ruwan dai ake tsoro muku ake hudo muku da zaitun wannan da dabino wal anabu da inabi yanwa ban mu da inabi a nahida kawo haka zaitun sai suka ta olive olive shi zaitun ina inabi eh, raisin su ne da ita ce a hida kawo namci anan kenan da wannan ruwa ta tsoro muku da dukkan shirka da zaitun da dabino da inabi kaga an ambaci wasu daga cikin sanannu cikin kayan iya itace sai ta wa min kulli sama da dai wannan ruwan Allah kuma heji heji min ta gaba daya da dukkan iya itace duka gaba daya kai ba ya mutu an tajiro maka su ba daga dukkan iya itace daga wannan ruwa guda ruwa ne wace ba ruwan dabino za a yi ruwan kwakwa ruwan burji ruwan abin gaza wani akwai hanyar yi sun hanyar mutum ne adam kai wani ba a allah ruwan guda allah tsara duk wannan iya itace gaba da kaf da shan ku da ku da duka ruwa guda ne musu kame ma'in wahid daga ruwa guda ne wannan aya ce yace inna fi zalika cikin wannan abin da Allah ya jero muku huddo muku wa'annan ababai na ni'ima da aka jero muku da wannan ruwa guda akwai aya abin da yake tabbatar da girman Allah Allah mai iko ne akan komi amma wannan iya zamantowa aya da qaumin yatafakkarun ga mutane masu tasiri sai Allah sama cikin lansu kuma sun nemi wasu kuma daban zano su وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون kaga yanzu kuma an yi magana cisha yanzu za a koma maka sama ka diba sama kuma ya ce wasu hara lakum laila wan nahar Allah ya sa- tsara muku ya sauƙaƙe muku samun dare da rana na maganar lokacin lokacin dare da lokacin rana wata ni'ima ce Allah ya tsara ma bayi sai ya ambaci kuma dalilan ababan ya ce wa shamsa wal qamar wan nujum da rana da wata da turmamu duk wa'annan ta musakharatun bi amali a wa'annan ana sauka kenan an sauƙaƙe su da umarnin Allah Allah ya bada dama mutum wariye dare mutum wariye rana mutum wariye wata da turmamu duk wannan Allah ne ya ba wani ni'imomi don cin moriyarsu kowa sayan da dai wasu ni'imomin baka ganewa ma wanda kuma an san zaka ce to me magana rana rana kowa san dai duk mai hankali ko ba kuma kasa kada gani da rana to bayan an ce rayuwa ɗan adam wani a ilimance na ɗan adam cewa babu wani abu da yake rayuwa saman ƙasa sai rana tana da tasiri akan rayuwar shi ko shibka wannan ko shibka ba mutum ba ko shibka ba ta tana aiki da abin rana ko ba kai tsaye ba tana da illa a rayuwar ƙasa an ce a ilimance inda za a kaddara inda aikin wani ne wata ran a yi kufir suka ce ba sabon ba ciyar wanda ya aisa ta ake sabon inda za a yi kuskure rana ta tsaya a yi kufirkin ciyar guda to abin da ke saman ƙasa in da mutum da duk dabbobi da itace ba mai iya ƙasa da sabon ɗaya zai lalace ko ya hallaka rayuwar duniya tana da alaƙa da rana kai tsaye. mutuka babu rana babu rayuwa muna bin tabbas haka ne babu rayuwa kai da baka sani ba na waye masu ilimi gane a da yawa yawa uwa kai da ta wani ilimin wani ilimin wani tabbas wuri wasu kullum yake cewa a ilimi da ake na siyasa na lalle kai musulmi ne amma kana karatun ilimi na kimiyya mai imani imanin shi karuwa da neman karatun ya kowa sanin wani abun zan faɗi amma wani tsada abu yanzu ne cikin ibn ibn cikin duk ibn da ka dauka wallahi mai ilimin wannan na zamani ne amma musulmi ne imanin shi dai kawo dan shi ke sanin hakikanin wa'annan amfanin wannan ababe da ni mun suke cin su to ke wannan ababe Allah ya sauƙaƙe su yace wannan ya sauƙaƙe wannan ababen bi amma da umarni shi ba su dama su mutu moriyar wa'annan ni'imomi da aka jero yace inna fi zalika laayatin liqaumin yaqilun wa'inna ababe rana da wata da turmamu da da naka ce da turmamu da lokacin ne da rana ayoyi ne amma ga mutane mai masu hankali su suka san da cewa aya ce mai gwada girman Allah domin wani aikin in ba Allah babu wani duniya wani makaluki ko wata ma'aikata ko wani mai iya yin wani aikin shin ta cikin kasar alaika tambaya kul ara'aytum in ja'alna alaikum min samar ila yawmil qiyamah ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allah من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون wannan Allah subhanahu wata'ala yana ƙalubale ga ɗan adam mai hankali ya maido hankalinka a san girman shi Allah ce ƙul ka gaya mutane ka tambaye su a ra'aitu إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله أتيكم بدياء تنبيسو يو إندا الله غير تنبيسو يو إندا زع سامك دري كل دري زع كل بارانا haka aka kun da yau babu rana in aka yi haka in Allah ya sani dare kullum dare za a yi sai ka tambaye su man ilahu na gairu lahi ya tukun bidiya wani abun bauta gare ku wanda zai iya kawo muku hasken ku ga haske akwai babu amsa sanar ce babu ban zai gaba ayo an ci gaba an gano ga buto da ake dannawa rana ta rana ko gaban za a tsaya tsaya ko rana ta tsaya babu ke sai kun gaga ana yi a yi dare a yi rana a yi rage ko ya karu ko ya gana kallo na na gaba shi kallo na kuna kallo da kuna babu wata ƙasa ko wani mai ilimi wanda yake shiga a yi da shi ko ya ɗan tsima ko ya ɗan taɓa kowa ya kallo ji kuna abin da aka yi eh kurin kallo ake na kallo da kuna to wannan kalle zama to maka aya ka san girman mai haka shi kalle yake ake shi yace kullun dare mai a duniya ba mai kama kwaski yace afala tasma'un shi maza ba ku ji kuna ji nan kira ne ka shura ka ji magana ka ji aya ka san girman Allah yanzu nan magana dare haka ce za a yi har kullum ba mu magana shi har ta kullu kuma tambaye su ara'aytu in ja'ala Allahu alaykum an-nahar sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah yatukum min taskununa fi kuma ka tambaye tambaya ta biyu na ayi magana dare ta ko to yau kuma sai Allah ya kaddara yace duniya kullum haske za yi kullum ran da yace man ilahun ghairullah wani abun bauta gare su wanda ba Allah ba ya cikin belelin taskunu na fi don zai kawo muku dare ku samu nutsuwa a ciki an san ku sare dare shine lokacin nutsuwa da adam kai barci ka huta duk da ke da kai ka kwanta da Allah wai lafiya nau ko da ko kai ko da ko lallai da wata cikin mutu ka kama ka kama ciki da kyau ka huta eh wata nan nono kun su bata hutu Allah ta gana kuma cikin dare ake samu wannan nutsuwa za ka samu duka ba kowace ta gaji ta huta wannan nema waye zai kawo muku nimar dare in ce kullum rana ka yi wannan karshe dai wannan ke sai afala ta ɗan mutum ba ku nan karshe ta nan afala to yi sunan ba kwa gani ku ga wannan ayoyi na Allah wannan kudura ta Allah to yanzu wannan abin da Allah ya jero yin dare ha abada yin rana ha abada ba mu shiga lamarin Allah Allah shi ke sa dare ya sa rana sai ki ga wani rahamati da ga ka ringa dalili kenan ba wani isa Allah ta iya daga cikin rahama wa nur rahmati Allah shine yaso daga da rahama shi gabayi ja'ala lakum al-layl wan nahar ya sanya muku dare da rana da ta suku nufi don ku samu nutsuwa a cikin dare wani tabtagu min fadalihi don ku nemi fadala ta Allah da rana Allah haka yaso ku ya kai rahama shi kun gabayi ya sanya yi dare a samu nutsuwa rana a ji harkoki duk wannan ta gaya muku wani nemo mun me Allah ke nema a wajen ku ya ce wala allakum tashkuru don ku zamanto masu godiya ga Allah kuma kenan in ba butulu ba na akwai jan hankali kenan butulci ne ga Allah ka gama Allah da wani ka bar Allah ka kama wani Allah na kiranka kai ka kira an ka kiran wani wannan kiran wannan godiya kenan ka zama to ne kaya kaya da kurta kaya rada Allah mai ni'ima ne haka idan ka gode kenan zaka ba abin da yace kai na bari zaka bari Allah ta mike mu yace wa ma zara'a lakum fil ard wa ma zara'a lakum fil ard mukhtalifan alwanuhu إن في ذلك لآية لقوم يذكرون من جي بيان sararin su bahana dare sama ko ƙasa mala he mai da wata nima da ta abin wa nima ga ta kowane bangare babu inda ba ta yace kuma wa ma tara alakum fil ard mun kai magana sama yace kuma da irin abin da ya tsaron muku ya halitta a cikin ƙasa mukhtalifan alwanu launi iri iri in ka ɗauka a mutane iri ɗaya muke ba ɗaya muke ba ja baƙi wani ko ka san iri kula iri ka san wani iri ka san iri iri mutum iri iri in dabbace ka ɗauka iri iri in tsuntsun ne iri iri in ciyawace iri iri in itacen ne iri duk wani yan waki jan hankali ne ka san girman Allah da sau da abin da irin halittu ne kuma a saman ga sanan dai wata samu a ɗaya suka samu irin jinsi daban-daban dubu wata halitta dubu kowane da banki kowane da banki wannan yawan da wannan ita ita wannan hatsi ga iri hatsi ga iri ne dabilan wannan iri iri ne dabilan kai shi iri iri iri ne dabilan ne amma daban ne hatsin ne daban ne dawace daban ce ko ba me duk wannan akwai jan hankali na sanin girman Allah wannan mahalicci irin abin da ya shinka muku a cikin ƙasa mukhtalifan alwanu irin launi iri-iri daban-daban ya ce inna fi zalika la'ayatan ya qawm yadhakkarun cikin wannan ayoyi na Allah wa'annan halittu na Allah da ya sama ƙasa iri-iri daban-daban akwai ayoyi abin gani a lura a san girman Allah mace ga mutane masu wa'azuwa masu yi tunani su azu Allah sama cikin lansu وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Allah kenan an yi sama yanzu an yi kasa yanzu an kuma ruwa yanzu an kuma ruwa ya ce wa huwa lalzi sakhara al-bahr shi ne Allah wala ake kira a ta da ibada shi ne da ke wani aiki ba kowa bane shi kare ke wani aikin shi ne wa huwa allazi sakhara al-bahr Allah shi ne sauƙaƙe teku kowa san dai in ba sauƙaƙe Allah ba ke ma wanda ya ga tekun zai gaya maka labari eh ka hau ka tsira ka ɗauki kaya jirgin ruwa ya hau ya ce wannan ya sauƙe teku litta'akulu minhu lahaman tariya don ku ci nama tsayan a ce na ce gani fresh lahiyar nama fresh namun tsariya lahiyar nama a cikin kihi ma ita musulmin nama lahiyar nama lahiyar wani sabon kudu ka ce zuka ce namun tsariya kuma an san irin nama cikin ruwa ba a magana na ƙasa namu ba a magana na ƙasa na da kwanan nan duk da a cikin ruwa mun karanta ina sahabbai waɗanda na wanda suka hutan nan suka huta annabi ya ake su da dan cin hudan bahu waka nan da bino sun yi ɗari uku su ɗari uku suka huta annabi ake su da bahu ɗaya ta kai komandan kin iya ba su da bino ɗaya a wuni guda da bino ɗaya wa an ce museum ta yaki ba an da iya zama kai gara ka ce baka zuwa yaki sai ba biya ka a wata ba bulagun da kuma na haɗari amma abinci aka ba su ta kai a wuni kwamantan kiyar baka dabino da kasa ta motsa kaɗan maka ta ruwa kurin dabino da ya wuni da wasu haka yake ba su kun suna tahiya shi ga dabba ƙatuwa ya ce a sama a bakin ruwa ambar da suna ambar ya ce su ɗari uku ne ya ce maka anan maka a jida mun wata cikin wa ta sun sun yi gana har ba ce maka zamna ce maka yanka muna ci muna ci muna sha da ruwa ya ce da muka tsare sai da muka wata guda a wannan wani misankin ya ce muka yi mai aka yi tuluna na mai aka yi guziri ya ce mutum goma muka shiga kokowar idan sarkin yin mutum goma su shiga zamana ya ce da suka ɗauko ƙashin haƙarƙari guda na kihin suka ajiye raƙon mai wuce da mutum a sama wuce ta ƙasa hikim alawala kwanan nan kwanan nan daga an godo irin wannan kihin a wani ƙasa gwarawa ne Allah ka sun bakin kado dabba kuma irin na kuma haka da kai take wallahi su kuma kana da su kuma kana da to a ruwa da nama yunwa ne yake nama iri da karami da babba yace shine ya sauƙaƙe muku wannan teku ta ba ku nama lafiyayye kuma wa tastakhruju minhu hilya kuma ku hudda kayan ado lu'ulu da marjan asa lu'ulu ya yi zinara tsada zinari a da lulu ba ta kai koyi ba ba gamin su ana magana tsada a ce lulu da yamar ba kawai zinariya daga cikin ruwa kuke huta lulu da marja kayan da ado irkin ya ce wa tara da fulka mawakar fi za ka ga jirgi iya keta ruwa ya tafiya inda za ka fada ba ƙarar muka eh fada ga ne amma ka tafiya keta wa ya ɗauki ka tattabalai ya ce wani tabtabu min fadali Allah ya hore jirgin ruwa ya hau saman ruwa bai nutse ba don neman isar da fadala ta Allah ga bayi yan hanyar a duniya babu hanya ta isar da fadala Allah ga bayi daga wani kwatan zuwa wani na duniya kamar ruwa hanyar babu babu hanyar transfer ta kai ni'ima daga nan zuwa nan in ba ta hanyar jirgiro ba in waya kowa sani yau muna ɗan jaji an rihe iyaka ta najeriya wanda dawa ce za a kawo da doya an ba su ma ya rayu yau a ce an rihe shinkawa ba ta shigowa kaf sab yau ta ɗauka yawa da birni da maraya abincin da muke ci kwan shinkawa ta kai kusan biyu na abincin da ke ci birni da maraya abin da ake ake ake ci ana akwai mata gawa a thailand a china shi ne kullum kurin kai dai bawa ka bar mu allah lamarin shi ɗan wallahi yau inda zama za a yi a wata wata mazamana ta duniya na shekara ɗari baya ko ɗari baya a ce za a zamana a yi shawara a diba yanzu nijar nan da shekara dubu ɗari kaza za ta koma mutum miliyan da ishirin misali a can da mukai miliyan ɗaya misali mukai miliyan ɗaya ba nan da shekara ɗari baya a ce za mu kai miliyan ɗari kuma a diba abincin da za a nijar duka tafi ce mutum ɗari biyu kuma muna buƙatar tan ɗari bakwai ɗari takwas ta ya za a yi mutuwa za a yi ko a da ba a sa ba a san ba da hikimar da za a samu ta ɗaukan wannan abun masu yawan gaske da gaugawar kaiwa da injin za a yi duk babu Allah mun Allah shi yi mu za a komi a wata zamanin babu wani kwallo ya za a yi amma zamanin iya zawa muna ƙara yawan kuma Allah ke bude hanyoyin kai ni'imar za a yau za ka yi koman kana gidan kan gado zan yi odar shinkawa daga thailand ina kan gado wallahi da kan gado ta tsaya kan kan labari iya faɗo abin labari daga kantina alaji ta karewa alaji alaji shinkawa ta kare ta musu karewa ta musu karewa sauran nawa yanzu da kan gado ko yin buga an buga an buga thailand ko china ina son ton dubu nan da wata ɗaya ka hika hika ganta a jama'garan ko kwana abin da biyar kwana abin da biyar inda za ka tsara ce da ka tsara kumi ne sai wa hajjaka mutu sai wa Allah ɗaya komi Allah ɗara a can za a yi noma a sha wahala a komi wani ba mu iya ba mu iya ba mu hina noma su can za su noma su gyara tiwaye su kawo muna kwance mu ci ana Allah ya tsara kan hanyoyin kai ni'ima na Allah tsara inda Allah ya ce bai wace mu kuma tuwa za yi Allah shi da komi shi ke zamani shi ke komi ya tsara mana ko zamani mun kaiwa ga yadda za a abincin ya zo kuma ku ci ku kuri da ba wannan kenan hanyoyin Allah tsar hanyoyin Allah zamu dan mu samu fadala ta Allah cewa li tabtagu min fadalihi dan ku nemi fadala ta Allah a saman wannan teku wa la'allakum tashkurun gajire kuma da Allah ya so karshe dai ana nema dan ku gode ma Allah mai wannan ni'ima gare ku shi abin nema ku zamanto mai godewa dan haka Allah ya mutum imma shakara wa makafura dama ɗayan biyu na Adam imma shakara wa makafura tare daga mutum imma zama to mai godiya shine mai biyayya ga abin da Allah ke so ko zaman to butulu mai butulcewa yace
وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون yanzu ala ke magana da ita kanta kasa kanta da muke rayuwa zaman ta yace wa alqa fil ardi rawasi an tami da bikum Allah shine ya jefa wa kasa tarakuna an tami da bikum mana li Allah tami da bikum an sanya duwatsu kamar zaman fike ce kirki kirki ga kasa ke zurke ba ƙasa a kilibin haka Allah tsagan shi ya ce ya sanya duwatsu don kata karkata su masu bincike suna da hanyoyin ganowa cewa dutse da ƙasa ana kawo haka haka sai aka kawo su a cikin ƙasa ya sa cikin daga baya bayan yin ƙasa tabbas aka yi su suka zo suka yanzu suke ikilibiran ƙasa haka Allah ce kuma ga ayar ƙasar da kai wa alƙa daga bayan ƙasa aka yi su sai ta nan Allah ya karanta malaman sai Allah ya karanta da mu Allah ya asbabu Allah inda duk kuci kun haka nan amma Allah ya tsara ko bi sababi ne na nama abin da kiribir ya ka sa duwatsu su ne turke ga ƙasa kuta Allah ta mi da bikum dan katta karkar shi ta ta bikum dan katta karawarawa sarar da basarai sun zucin zama da kyau aka kira su suke daidaita mana kashe ƙasa an tami da bikum ya ce wa anharan wa subula Allah shi ne ya yi ƙobar teku bahar kuma shi ne ya ƙoramu ɗan filin nijar irin na kaca irin na masar na kaca nil da ta irin wani duniya ga irin ƙoramu daban-daban wanda su nahar daban take da bahar nahar Allah zai tsaga wani wuri kunin ruwa da hutarwa ruwa da lahiye ruwa da sha mai daɗi amma zai tafi kilo dubunnai bayan Allah tun daga inda ya mutu har inda ya je za su sha su yi kiwo su yi noma su yi shirka sun labarin da filabin da ake tun daga gine ya keto ma ne shigo Nijar ya shiga Najeriya har zuwa teku Allah haka tuna kwasu da yawa a duniya irin wannan kuma tun da aka duniya haka gasko haka a gasko har har kuma ba inda mutum ya tsaya ya ce ya tsaya ya tsaya sai dai a yi aiki da shi da yawa kuna ku rage eh wani har ba ruwan shi ayi ruwan sama da yawa ayi karan ba ruwan shi ba ruwan har da ruwan sama eh dai ku an ku ce tarkin ku zai gamar ci kurin amma shi kun kada waki kun kun kada waki sun na kai kurin kada waki kun kasa kurin kada waki wannan duk wannan iya daga cikin ni'imomin Allah da ya mabayi ya sa muku koramu ya ce wasu bulan da hanyoyi na zuwa biyan bukata daga nan zuwa nan ya ce la'allakum tahtadun ya sa muku hanyoyi don ku gane daga nan zuwa nan daga gari zuwa gari kaza wa alamat
وعلامات وبالنجم هم يهتدون na'am yanzu wannan ai bayanin hanyoyi
to hanya yake yi ka zo gane ka zo hanyar ga sanan wace ma zaka bi Allah ya hanyoyi kuma ya alamomi na gane hanyar kaza ta zuwa kaza da irin duwatsu wasu dai hanyoyi da Allah ta alama da wanda mutum zai gane bai batan kai ba wa alamat alamomi da kake ganawa wuri kaza zuwa kaza hanyar kaza zuwa kaza ta alamomin da aka sa a wurin imma dutse imma wani wani abu ne daban ko tudu wani abu da wanda ke bai gusawa wannan alamomi na saman kasa ta ce wa bin najam hum yahtadun kuma akwai wanda za a shiga misali cikin ruwa ko cikin sahara sahara za ka iya ganin katon tudu katon tudu sama da ka yi awa ɗaya ka zo babu shi kama taɓa shi ba wanda san sahara ta ga suka tudu sahara sahara tudu ba a sahara ake tudu maza tudu ne ne ne iska ta kakun ta kakun an ka cika ake da shi sai da ake shiga wannan leman shi yasa mahawa masu shiga sahara ya ce ma dubu uban tahiya duk ma dubu na kirki ya san ilimin turmamu iya yake turmamu haka masu tafiya sama sama ruwa teku duk gunin gunin jirgin ruwa matsayin jirgin ruwa da wannan busa da kusa ɓace ce busa ya turon fanka wannan busa da wannan kusa yare da ke busa da kusa da ke iya ya saki dama na'ura ce kayan busa wannan ba busa ba na ba na aure na ilimin da busa busa da kurin wata hikima ce da hada na gano ba wani ilimin da ba aka yi su ba a abu misali yanzu an wasa da sun busa da sun sani yau in ka samu ƙarfe wannan waya wannan ka guza shi ma kasa kasa ma kare ka goga ka goga waya wala wani kurin an kama ta haka za cin kwalba da ruwa kurin sai ta arewa kurin sun kwalba yana sai mana wani ba kurin an haram da ya gano a shi akwai wani abu a arewa wanda ke ji abin wannan kurin kenan kullum in za ka samu samu man kare ka samu man kare kan waya dogo haka ka murza ka murza ka murza samu kwalba da ruwa an kama ta haka sai ta ciki da ka sa kullum ka yi ta kan arewa fa'ida ce wata fa'ida ce farar lati ko fa'ida ce wani abu ne kurin haka yake da kurin haka aka gano kurin haka kuma aka yi da kurin adam kun gane wace adam gane wace kunyi yau in kaso kasa kasa gane da kasa kulba ka kun tsawon da waya ka kaya ka zan ta haka ko na arewa ne kurin daga gusun zaka gusun ko ko kai gabas amma amma ka da sokin arewa sauran haka ne ma tunda ka san arewa ko shi ka san na yamma ce kuma ko nan gabas ce ka san ya ka tafi
to kenan suna aiki kenan a cikin wasu wurare ana aiki da alama ta tauraru ke suna aiki domin ƙwararren an ce sun sa baka madugu ya mace cikin cikin sahara ko ya ce a kwanta a barci sun ce kamar laɗani ne shi ya rada bace in dare ya yi tashi ya ziba sai gane ce mina ba sun ce na abin da ke cikin nan wanda ba sani ba shi kuma hikima ce ya sa abin da ke musu sai ga musu sai bar su ita an dare can ne turawan bayyana har a fara tumamu a hidin take yace he gano tumamu wace wannan wace to ga ni kamata mi dan ga sanan tumamu irin ga san farsu ga sanan amma san farsu ita kullun an ganta kun anan kuma ta bata gamar kote ga irin su wata ke zan naktin mai zama ta tiran gida ka ka san kana wannan da ya koma su wani musbato na wala da ka ganta kurin kun tana kallon tana kallon arewa ne saura kun yake mutum tumamu wata tumamu ga san suke haka an ga san suka suke ba da alamun su sai ko basu basu wani haka musu in ka zo zan zo ma an kare
yace wa alamat da alamomi na gano sanin hanya ya ce wa bin najin kuma ya ta duni kuma da turmamu ma suna shirya su gano hanya ta duk wannan bayanan da ya أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا
ce.
تذكرون dan waje mun ji dai iri iri ni'imomi iri iri sama da ƙasa da ruwa tuwon bayan gaba Allah ya ce a faman ya halu kamar la ya halu yan yanzu mai halitta mahalicci irin wannan Allah kenan ya zo ɗaya da wani bai halicci koyi ba shi ma yake aka yi basta zaune ya sabiyan basta wa ɗaya na kwajin hankali sai wata wata kenan musayin girman Allah mu girmama Allah Allah cancanta mu da kai cancanta mu bauta mutu ba wani mana ra'ayi ya kamata a yi na ra'ayi a hakki gare shi an mun kaje ko kai fitilin ko mutum banza ko kalala shi shi ne ko ba wani mana ra'ayi ina ya a hakki gare shi Allah hakki gare shi ba ba ɗaya da wani maka ɗaya ba wanda maka ɗaya in me shi ma na Allah ne da baka Allah shi kan shi don jin hankalinku ne Allah ce a faman ya kalu kamar la ya kalu shi ga mai halitta irin wannan ya zo daidai da rubi halitta komi shi ma yadda aka yi mata zawa daya ya ce afala ta zakarun shin ba kwa tsayawa ku yi lissahi Allah ta mutum masu lissahi lalace gaba وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم yan wannan mun ji iri kaza da bilo inabi zaitun waye yi waye ba ka ɗauka wani su ne wani allah kuna a wannan an ba ka ne wasu abu an ba ka shance ne kuna an ba ka wasu abu ne daga ciki aka ɗan gaya maka wani ɗan ka san su aka ɗan yi wasu daga ciki ana ce wa in ta'uddu ni'matul la tusuha inda za ku zo ku zamana a ta da tsaye ni'ma Allah ni'ma kaza wala za ku kare buku karewa ba a iya kare ita gini ma Allah ta wasanta ba haka nan buku ya kittigewa Allah ya ni'ma Allah ta huce Allah ta kawai ruwa ana baku misali ne kun zaman a wasu da kun amma ta huce Allah sai na ce kaza ya ce ni'imomin dubu kaza ne a ba ku iya lissa wasu gaba daya dan Allah ke cewa inna laha la gafurur rahim lalle Allah in ba gafara ta Allah ba mai wannan ni'imomi bayan da mai cikin yi mu bai cikin ni'ima gaba da baya amma a mai shegantaka ya ce a yi a ce bai iya ba shi ne ɗanin a yau tsarin Allah da ya ce ku yi shara ta mutunci ba a kowa yin zai kari ta Allah ba daidai bace ba haka yi tsarin a yau ba haka duniya take a yau kowa zai ta yi tata Nigeria tata libi ta da kowa nashi abin da ga dama zai yanci shi gare shi ya tsara rayuwar shi ne ke so ba rutun Allah an manta ta kafa kwata dole zai mamu ne zai mamu ne to ya ce wa in ta'udu ne da lati wasu in za ku ilga ne a kusa da safawa ba ku yi lissa gaba daya ta inna Allah la kafurur rahim Allah mai gafara ne gaban shi kurin Allah sa kun Allah mai gafara ne sai ka yi laihin ya cika ayo kuma ka gawa da kuma ka tuba Allah ya maka ka shekara 20 50 kana banna yau ka tuba Allah sai ya gawa da kuma saka aljanna shi da gafurun kuma rahim ya gafarta kuma ji kanka ya Allah kenan mun abuwa su mun Allah ba mai son ba Allah ba iya da dama iya kai tsaye halaka ka ka saba Allah kana yi iya tsaye halaka kai tsaye ga malaka kai tsaye amma kyale ka in zuna ce iyayi shan giya ce iyayi kare ce duk iyayi iyayi iyayi kuma ne ya ce tuba ya nadama sai Allah ya gafarta mai lain gaba daya kuma ya sa shi gidan aljanna wani sai Allah Allah sam kuma ga Allah ta gaba
والله يعلم ما تسرون وما تعلنون
Allah ce wallahu ya'lam ma tusirun ma tu'linin Allah kuma shine masanin ma tusirun ma tu'linin Allah ya san abin da kuke boyewa haka abin da kuke bayyana a wajen Allah duk daya ko ka boye ko ka bayyana Allah ya san ku amma wanda zuwa min biyu والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون
amma أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شأن وهم يخلقون Allah ce waɗanda mutane ke kira wanda ba Allah ba abun bauta wanda ba Allah ba la yakhluquna shay'an ba abin da suka halitta ko su kace kace dama wa hum yakhluqun su kansu yin su akai eh su kansu yin su akai bayi ne na Allah amwatun ghairu ahya ina magana gumaka matattan ba su da rai matattu ne itace ne eh gumaka ne ba sama da rai wa ma shi kuma alamin basun ba su ma yiwu shi majiya kiyama kanta ba su mutu ba su mutu a kiyama ba su ma kiyama washe ta ba su mutu kan kiyama ba su ma washe da za ta shi kiyama wala ba su mutu na kullun shirme ne suke bauta ma da haka ku ilahukum إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون dan haka mutane ilahukum ilahun wahid duk na aka zo Allah haka yana ku sani ke dan haka abun bautar ku ɗaya ne don dole abin da aka ta jirawa babu wanda Allah ke tarayya da wani babu inda ka haɗin gwiwa shi da wani shi kaɗai ka yi don haka abun bauta ku abun bauta guda ne shi ne gaskiyar magana shi ne can lokacin rana a nan sallasallam da ya tada da ya tada ƙureshi cikin nasiha da yake musu na irin abin da ya zo da shi na kalmar la'ilaha illallah kada ta Allah da ibada ko gama Allah da kowa kaza kaza iya wannan kalma kahin ya kama sunan lata da uza kace a aj'al al alihata ilahan wahida in hada shay'un al ujab a muhammad kiran nema ne kake a sanya abun bauta abun bauta ita in hada shay'un wani abu ma bace sai ujab wani abu ma kiran ina ma zaka yi suna ga bai wa ya za a yi a ce Allah kadai za a bauta ma alaka jan hankalin mutane ila hukum ilahun wahid abun bauta na gaskiya naku abun bauta ɗaya ne Allah da haka fallazi la min bil akhirati ulubun munkira wa'inda ba su da imani da ranar lahira ulubun munkiratun wa mutakabirun zuciyarsu ta ki a ce Allah kai za wata ma suna ga baiwa za a ce Allah kadai suna ga ibrahim yan possible baiwa munkiratun to mutakabirun suna masu girman kai yan wa mai magana girman kai nan babu girman kai irin ka ji gaskiya ka iya na gano sai dai in iya shi ne girman kai na da alauke maka magana ce annabi da ta sahabbai mai girman kai ba shi da aljanna sai ta rasu da kowa a cikin ba iya so ya sa riga mai kyau takalmi mai kyau ya shiga mai kyau ya ce hannu ba ta bace ba Allah ya san ado Allah shi ma ya kyawa ne ya san ado abin da ke girman kai na hakika ce dabtun nasu wace batar haka dabtun nasu girman kai ya magana cin gaskiya da wulakantar da bayan Allah da mutane kai na ga gano gaskiya sarai kurin kai taurin kai kanta ko shine girman kai kenan kamar mu an suka ce ya za a yi Muhammad wannan maraya in yawa ne duk wani abin a gada uwaye da kakannu ya zo ya ce wai shi ka shirya duk na gabata shi ne girman kansu suna kallon gaskiya sai matsayin suka ji matsayin su a gari su ne manya da kaza abin a gada uwaye da gado wane wane wane duk wannan abin gaba daya a ce ba gaskiya bane ba mu mu wane wane shi ne matsala ko ai wagan girman kai kamar mu duk ba gano sai a gano to wannan shi ce zuka zuka suna masu inkari suna masu girman kai kan gun gaskiya Allah ce la jarama لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين Allah ce la jarama babu mana babu kamata tabbas babu shakka kakkai babu shakka annallaha ya alam ma suna wa ma'ulun Allah ya san ma suna wa ma'ulun abinda suke yi a boye haka abinda suke a bayyane kirkarka damu Allah ya san abinda kowa ke shirkawa da mai na kwarai da mai na banzan Allah ya san kowa abinda yake shirkawa ya san abinda suke boyewa da abinda suke bayyanawa innahu lahibul mutakabirin shi kuma Allah baya san mai girman kai baya san girman kai gina Allah ya ki shi su kuma ke sun girman kan a gidan ka bar su da Allah kuwa Allah ta gaba
وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين Allah ya ce wa idza qil wa idza qila lahum madha anzala rabbukum qalu asatirul awwalin wannan daga cikin abin da suke fuskantar shi annabi sallallahu alaihi wasallam masu ƙaryatar da gaskiya duk da sun san gaskiya sai inda aka musu tambaya meye wannan ke cewa ubangiji ya sabko mana meye Allah ya sabko yana kiran a musu tambaya kan qur'ani meye wannan qur'ani za su ce asatirul awwalin qur'ani a tatsuniya ce me yasa ne suke tatsuniya a kasar akwai qur'ani abu da yawa wanda an ba ahlul kitabu ba wanda san sai mai karatu qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama duk da cewa bai rayu ba da su ahlul kitab bai taba malami ba ahlul kitab bai taba zuwa ba can yayi zama har ma Allah kaddara ya so iya dan sha biyu dan sha biyu a tayi da shi can Allah kaddara an kama hanya an je tsakiya wajen Jordan Allah kaddara shi akwai inda suke sansani wajen wani rahibi ne malami ne na a ta halaka tabu amsa nasara kuma saboda ba su kuma ba su Allah gurin a cikin daki wannan malamin an zo an yi tawaga sai Abu Talib da kaza Abu Talib a lokacin nan suna tare wuri guda sai suka wani mutumin ya huto daga kaza tun da suke sun tsaya wani wurin an bai fita hutu ba fita hutu a wurin sa ba za su tsaya kusan shi su kare su tanye su amma fita da wurin ba ko suka wani ya hutu da tsakin shi ya hutu ya ceto su ya zo inda manzo Allah ke manzo iya dan sha iya dan sha biyu zo shi yace a cikin ku ina ba wakilin wannan yaro daga abu ɗalibin nan mawanci abu ɗalibin lokacin yaro ne da ta wannan yara maza maza ku koma da shi ku koma da shi gida me yasa ta ce dukkan alamu na annabin ƙarshen zamani wannan yaron shi ne ko sai da mace lokacin bayan sai ce dukkan alamu sun zo shi ya sani malami ne malami ya rika tabu duk alamun ce ya gani wannan shi ne da haka nan ita idan kuka je da shi can sun sun san da sun sa su gano shi me nan ya san da ahlul kitab ya ga masala da sauran wannan masala ne su sun san shi daga sun san fashin zani yanzu sun karanta a littafin su malaman sun san komai da alamun zaka da sun san shi ne sai wannan abu Abdullahi sallallahu alaihi cewa daga da naka masala ma san shi yanzu shi ne ba ka kare da ta da lama gan shi ka san shi ne dan ya karanci komai dalla dalla da tan shi sai ce wannan iya gudu ina gudun ku je da shi can su kashe shi maza maza ku koma da shi ya gaya musu abin da ya gani na alamu ka hima zuwa ya suka dawo da shi ba jaba da shi wani iya ɗan sha biyu kenan muna magana kan wa'ina kenan sun san da shi to sai su ke sauran ƙunshawa ta ce a wannan kenan na zama wannan labarun abin da gabata ta ce tatsin da kenan irin abin da yake ji ne a wajen yan farko shi kuma bai ba karatu a wajen malamin alakata bai ji ba ta yanzu ba cikin zubar da koya kurin wahayi na Allah sai kisa da suna kaji a kodin kisa dai a wajen su ba su ma kwashe kwashe ce a wajen su sai ya zo da labarin kaman a gaban shi aka yi da kisa kasa wani kai ta wani ta yusuf ta na yusuf tun wani ko kisa yusuf alhali annabi yusuf nasi ne isra'ili ne cikin su yake annabin su ne amma ba su labarin inda manzo Allah ka labarin shi dalla dalla kai har izan kai shi labarin kisa ba su labarin da cikakke da manzo Allah ya kawo har na izan kai shi wannan kai ya fara kenan manzuri daga Allah wannan ga alama lokaci yayi Allah kai musa tuntum insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh